بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar asabar 17 ga watan rabi'ul awwal shekara ta 1443 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 23 ga watan Oktoba shekarar miladiya ta 2021 wannan shine darasi na shida cikin jirangin darussa daga littafin as-sunna wallafar al-imam al-hafiz Abubakar Ahmad ibn Amr ibn Abi Asim rahmatullahi alaihi wanda ya rasu shekara ta 287 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan littafi ɗaya ne daga cikin littafai na sahun farko cikin littafan da ake dogara da su wajen fahimta da karanta aqida ta magabata aqidatu salafus salih sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da aqida ta malaman farko cikin sahabbai da tabi'ai da na bayan su Allah ya kara musu yarda gaba daya za mu tashi inda mala yake cewa a babi na goma sha ɗaya da ya ce bab zikirul bida'i wa izharuha babin da ke bayani akan ambatan bid'a wa izharuha ko wa izhariha da bayani akan hadarin da ke cikin bayyana bid'a yana ta magana akan bid'o'i wanda mun ci cewa bid'a a wannan babi idan an yi magana ta to ana nufin asali bid'a a cikin aqida mana irin khawarija mu'tazila qadariyya shi'a rafida nasiba da duk waɗannan ƴan bidoyi na aqida iri daban-daban waɗanda suka haifar da rabuwar kan musulmai da kawo wato barna a cikin addininsu qala haddathani al-huti qala haddathana baqiya an isa ibn ibrahim an musa ibn abi habib an al-hakim ibn umair wa kana min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam qala قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأمر المفدع والحمر المضلع والشر الذي لا ينقطع إظهار البدع الإمام ابن أبي عاصم يكرب أن حديثي دقمال عبد الوهاب ابن نجدة أبو محمد شين الحوط إلنسا مالا منسى أبو داود عن الإمام النسائي wanda ya rasu a shekara ta hijira ta 232 shi kuma daga malam Isa ibn Ibrahim Isa ibn Ibrahim ibn Tahman al-Hashim wanda shine matsala wannan isnadi domin mutum ne mai rauni kwarai da gaske al-Imam al-Bukhari da Nasa'i suna magana akan suke cewa munkarul hadith shine ya bata wannan isnadi daga Musa ibn Abi Habib daga al-Hakam ibn Umair wanda sahabin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama al-Hakam yace annabi sallallahu alaihi wasallama yace al-amrul mufdhi al-amari wanda yake al-mufdhi ma'ana wanda yake mai cutarwa alfazau tashin hankali al'amari na tashin hankali wal hamlul mudli'u da kuma kaya mai nauyi mai lankwasa abin nan addala mai lankwasar da abin nan dama tsuke nan za a ce ko wato kaya ne mai nauyi wa sharrul ladhi la yanqati kuma sharri wanda baya yankewa shine mene izharul bid'ah bayyana bid'o'i bid'o'i su zama sun samu tagomashi sun samu gindin zama an ba su mukami an yi recognizing din su to wannan ba karamin bala'i bane a cikin musulmi Allah ya tsare babu shakka wannan hadisi da yake mai rauni ne amma ma'anar shi tana da tabbas abu ne wanda yake waqi'un mushahadu babu abin da ya aukar da musulmai cikin dukkan da suke in banda bayyana bid'o'i su suka kashe sunnoni su suka lalatar da tafarki na hasken da musulunci yake da shi shi ya hana fahimtar musulunci yadda yake ruwa da gaida bidoyin da suka darkake musulmai kuma ake ta rigingimu a kansu musulman isu isu kowace bid'a tana da wasu tawagar musulmai waɗanda suke suka sha alwashin sai sun mata duk gatar da take bukata da ma wadda ba ta bukata za su yi financing ɗinta za su kare ta da iliminsu da mukaminsu da ƙarfin addinin da suke da shi na sorry da ƙarfin imanin da suke da shi na wannan bid'a sai sun kare ta har wato kamar da sayyidina yake faɗa har tattaban nasihu bi nafsi har wanda ke nasiha ya fara tarin to ko dai shine bai da gaskiya yanzu alu suna da suke ta faɗa da maulidi har za su fada da wajen maulidin nan anya ko da yana da asali ne da ake ta rigima mutane sun kiyarta har sai shedan ya dinga riya maka wannan to ko dai a kyale su ne kawai to Allah ya sa dai a dace ai talalibe ai talalibe a rasa da za a yi a cimma wata matsaya babu ma zikira anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yaqbalu Allahu amala sahibi bid'ati babun da ke bayani akan abin da aka ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa annabi ya ce Allah baya karban aikin dan bid'a ya kai dan bid'a ka ji tsoron Allah ka tuba ka bar bid'a ka in ba ka bi duk ayyukan da kake yi ba wai ita bid'ar ba dama ita an riga an mayar maka amma sauran ayyukan da kake yi sallah da azumi da kyauta da sadaka da biyayya iyaye da karatun alqur'ani da qiyamul layli duka Allah subhanahu wataala zai maka hajjazin su za a aje su ne a wajen wata ma'ajiya ta standby ta wani KIV wanda sai in ka tuba sannan za a karba ba ka ba Allah baya su qala hadathana ibn musaffa qala hadathana baqiya qala hadathana muhammad ibn abdurrahman qala hadathani humayd an anas qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama har ila wannan riwaya daga malam muhammad dan musaffa al-shimsi wanda malami ne daga cikin mashuran malaman shi wannan malami shi kuma yace daga baqiya ibn al-walid baqiya yana tadliji amma anan bai yi ba domin gashi yace haddathana Muhammad ibn Abdurrahman yace Muhammad ibn Abdurrahman al-Kushairi al-Kufi ya bani riwaya wannan malam Muhammad dan Abdurrahman al-Kushairi al-Kufi malami ne da yake abun watsi ya Imam Darqutni yace matruki ne duk da yake wannan riwaya ta shiya da mutaba kuma hadisin ya inganta matnan sai dai isnadin ne yake da rauni shi kuma yace daga Humayd wato Ibn Abi Humayd wanda aka san da suna Humayd al-Tawil babban dalibi a makarantar Anas dan Malik radiyallahu anhu qala shi kuma mai da yake cewa an Anas qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama manzo Allah yace inna Allah hajaza aw qala hajaba at-taubata an kulli sahibi bid'ah lalle Allah subhanahu ta'ala ya tsare ko ya katange tuba daga tariski duk wani dan bid'a ma'ana dan bid'a in ya ci gaba da yin bid'arsa Allah ba zai karɓi tubar da yake daga zunuban da yake ba Allah ya yi watsi da al'amar ɗan bid'a ba zai karɓi tubarsa ba wancan Humaid a Abu Damra ne Humaid wancan wanda zai mai muta ba wa haddathana ibn Musaffa qala haddathana Baqiya qala haddathana Shu'ba aw ghayruhu an Mujalid an Sha'bi an Shurayh an Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu qala إن إن لكل صاحب توبة ذنب توبة غير غير أصحاب الأهواء والبدع ليس لهم توبة أنا منهم بريء وهم مني براء daga Muhammad ibn Musaffa din can dai al-Himsi wanda ya rusi kata da da da 46 al-Imam Abu Dawud da Nasa'i da Ibn Majah sun fitar da hadisin sa yace daga Baqiyatu dan Walid qala da sana Shu'ba huwa ibn al-Hajjaj shi kuma yace daga Mujalid shi kuma yace daga Ash-Sha'bi wato Amir al-Sha'bi daga Shuraih al-Qadi rahmatullahi alayhi an Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu daga Sayyidina Umar dan Khattab Allah ya kara masa Sayyidina Umar yarda wannan hadisin mawqufi ne ga Umar a wannan riwaya yace inna li kulli sahibi dhanbin tauba lalle akwai tuba karbabbiya ga duk wanda yayi wani zunubi in ya tuba ghayra ashabil ahwa'i wal bid'ah amma banda masoya zuciya da ƴan bid'a laysa lahum tauba to su ba a karban tubar su ana minhum bari'un umar yace ba ni ba su wa hum minni burra su ma su tafi ba su bani wannan isnadin shi ma yana da rauni amma hadisin zai inganta bi majmu'i turuq matsalarsa shine wancan mujalid ibn sa'id wanda malamai suka ce laysa bil qawi wa haddathana al-hasan ibn ali قال حدثنا عبد الله ابن سعيد الأشج قال حدثنا بشر بن منصور الحماد عن أبي زيد عن, عن أبي, أبي المغيرة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبى الله أن يقبل عمل صاحب بدعة حتى يدع بدعته wannan kuma daga Al-Hassan ibn Ali daga Abdullah ibn Sa'id al-Ashaj babban malamin da mutumin kasar Kufa wanda ya rasu shekara 257 shi ma kanshi wannan malamin malamin shi ibnu abi asim ne amma wannan riwaya ibnu abi asim ya karbo ta da isnadi nazil mu kiyaye haddathana bishr ibnu mansur al-hammad wannan bishr ibnu mansur al-hammad shine matsalan wannan isnadi domin malami ne majhuli ibnu majah ya fitar da hadisin sa amma majhuli ne ba a san shi ba shi kuma yace daga abu zaidin daga abul mughira daga ibnu abbas qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sayyidina abdullahi dan abbas yace manzon allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yana cewa in aballahu an yaqbala amala sahibi bid'ati Allah bai yadda ya karɓi aikin duk wani ɗan bid'a ba hatta ya da'a bid'ata har sai ya bar bid'an wato ba ma shi aikin bid'an da ake ta rigima da su akai ba sauran ayyukan su ma Allah baya su har sai sun tuba abun hadisin ke nuna wake qala Abu Bakrin Abu Bakrin wato shine Ibn Abi Asim kenan yace wa ahsibu al-ashajja haddathani bi yace ina tsammanin hadisin nan ma ashajju din ya ga ya mun wato wancan Abdullahi dan Sa'id al-Hafiz al-Ashaj amma da ya samu kokonto kuma yake da yakinin dan ajin su ya koya masa to sai ya kawo da isnadin nazili saboda amana ta malaman hadisi ba zai ce tunda dai malami na bane ai ba sai na tuna cewa na tabbatar ba malaman hadisi mutane ne masu tsananin amana da taka tsantsan ba sa so su dangantawa wani magana da bai faɗa ba ballantana ko abin da za a tike zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam وحدثنا الحسن بن علي قال حدثنا حسين الأحول قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن إسماعيل بن أبي خالد عن عطاء ابن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الخير كثير ومن يعمل به قليل yace wannan isnadi daga Al-Hasan ibn Ali ha ila yau daga Husain al-Ahwal shi kuma yace haddathana Khalid al-Ahmar Khalid al-Ahmar wato Abu Khalid amin Abu Khalid al-Ahmar shine Sulaiman ibn Hayyan ana cewa kuma ibn Habban al-Azdi wanda ya rasu a shekara ta 189 a malamin hadisi ne limami cikin malaman hadisi mutumin kasar Kufa shi kuma yace daga Isma'il ibn Abi Khalid shi ma malami ne mutumin kasar Kufa wani malami ne babba daga cikin malaman hadisi ya rasu a shekara ta 146 shi kuma daga Ata ibn Sa'ib to mu kiyaye Ata ibn Sa'ib anan Ata'u malami ne daga cikin sikat da yake kira tadlisanci amma ya samu ikhtilati dan haka ana tantance riwayarsa da waɗanda suka yi riwaya gabanin ikhtilatin sa mun ji wannan karatun a darasi da gabata ko waɗanda kuma ba su ba tantance ba da waɗanda aka tabbatar sun yi karatu bayan ya samu ikhtilatin sa wajen shekaru hudu ya da samun ikhtilatin bai kuma daina karantawa ba to duk waɗannan ba a karɓar riwayar su Isma'il ibn Abi Khalid ya daga cikin ɗaliban Atha ibn Sa'id wanda an kasa tantancewa zuwa yanzu cewa yaushe ya koyi riwaya a gurin sa da aka riwaya da irin wannan isnadin ita ma ta samu matsala kidan ta wannan fuska daga babansa daga Abdullahi dan Amr dan As قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم منذ الله يتشي الخير كثير الهيري أتكر رأيوانا أنت مسلم جينا ديوا ومن يعمل به قليل أما ما سأيكي دي شكرا abin da kanka lana musulunci zaka yana da alkhairi da yawa misali yanzu sallar dare karatun alqur'ani azumin nafila sadaka kyauta biyayya iyaye koyon ilimin addinin musulunci ga sunan abubuwa da yawa ayyukan jiki da ayyukan dukiya da wanda ake hada dukiyar da jikin ayi da ayyukan zuciya da makamantansu ga sunan alkhairin su da yawa amma sai kaga masu aikatawa yan kadin yanzu misali jibiyon al'ummar Najeriya gaba amma in ka dawo yanzu misali arewacin Najeriya jibiyan da ake da mutane a tajire a cikin musulmi jibi kuma yadda ake da matsudin talakawa da marayu da zawarawan da mazajensu suka mutu da marasa galihu da almajirai masu yawo a gari akwai masu kuɗi da masu wadatar da inda za su so yin alkhairi za su iya ɗauke da kowaɗanda masu kuɗi su ɗauke ɗawainiyar mabukatan da ke kewaye da su akwai mai kuɗin da iya ciyar da mutum mutum arba'in wanda ya ciyar da mutum ɗari hudu a rana kaga ba su ji yunwa ba akwai mai kudin da zai yi daukan dawainiyan almajirai hamsin su yi makarantar boko duka har su gama karatun alkur'ani da karatun boko da karatun musulunci zai iya to amma ya aka yi duka suke ta yawo a gari haka nan gasu nan babu ba ci ba sha ba ba ilimin boko ba na addini sai ƙazuwa sai sai mashashara saboda ƙarancin masu aikin alkhairi in jama'a duk inda ka je majalisin karatu haka za ka gan shi warawara ana karatun Qur'ani ana karatun sunna ana karatun fiqh ana koyon tauhidi haka za ka gan shi warawara ba mutane alheri ne kuma ga duk wanda yake koya alheri ne gare ka a rayuwarka da makomaka amma me yasa saboda alkhairu kaseer wa fa'iluhu qalil wa man yaf'alu bihi qalil da zaka je yanzu da safan na a ce akwai wani babban match da ake yi na turawa na kallon turawa ka je ka tare mutane a garin nan ko a unguwan ba a yi da safe ko sai da la'asar ana yi da safe sai an juma sai rana ta yi to za ka je ga tare mutane ana turere ne ya za a shiga saboda aikin banza ne kuma sai an biya kuɗi yanzu da ba ku ka gani wani yaudara da aka yi mutane fina-finai da mutane suka tarabtu da kallonsu da ake ce musu faɗakarwa yanzu mai wa'azi ba faɗakarwa yake yi ba kyauta yake faɗakarwa nan baya cewa ka kawo kuɗi alama lasifika tashi ce batirin da aka saka wa kyamara nashi ne janareto nashi ne hala sai dai taso daga garin sai zo garinku zai koya muku karatu bayan sai da ya sai littattafai sai da ya ga malamai sai da ya sha wahala da yunwa da fatara da sanyi da hunturu ya koyi karatun sannan ya zo na yayin nazari ya tsara darasin da zai koya muku ya tsara tafsirin da zai muku na azumi ya tashi ya bar iyalan shi ya taho garin ku duk a cikin wahalar rayuwar shi ba yake wannan babu wata hukuma da ke taimaka mishi babu wata gwamnati babu ministan da ke bashi funding ko take bashi intervention ko take taimaka mishi da wani abu daga cikin abin da za a ce ana sa mishi hannu an bashi shi ma empower ya je ya karantar babu ruwan kowa da shi intisabi yake amma yau sai ga mutane uku a cikin mutane uku ma wani guda ɗaya bacci yake ɗayan na kallon wayar shi ɗayan ma saboda shi ke kula da kyamara Muhammad ibn Salih al-Usaimin duk girman ilimin shi da ma da kake ji an ce kan zauna a majalisi wata na daga shi sai wani ɗalibi wata na mai zotar ɗalibin ya aje littafin shi ya fita ko zai siyo gurasa ne ko yayi ne ya ta nafula ɗalibin bai dawo ba ya kuma ya sake zama shi kaɗai ya ja ɗalibin ɗalibin a shi ya manta ya kama wata sabga ga dai littafin shi ji alherin da ke tare da shi al'imamu a nafe malamin maluku aka ce yakan zauna tun daga safa har azahar maluku ne kawai a gaban shi ɗalibin shi kai akwai malaman da suke cike ɗalibai ba sa samu kamar kamar ibnu malik al-andalus Allah bai huwace mishi ɗalibai ba ya dinga cigiyar su kamar wancan malamin nasu bukhari abin nan al-kanani abdullahi ibn maslama al-kanani shi ma cike ɗalibai dinga don Allah ku zo ku taimaka mu in koya mu imamu imamu abu hanifa bai haka ba shi ma al-imamu abin nan sufyan ibn uyayna sai da ya dinga kullafa abin nan abraman dan madi a gidan shi sati biyu ne bai bar shi ya fita ba in zai fita kuma ya bashi awa biyu ce ka je ka gaida babanka ka dawo in ya ji shiru ya gusawun shi saboda alheri ne sai an yi mutane da gaske jibin da muke fama da yaran mu yanzu akan hada alqur'ani akan tsaye da sallah amma za su iya wuni akan game suna yi wa hum la yash'urun har sai batir ya kare alkhairi yana da wahala kalilun fa'ilu to mu dawo kan wancan da ake zara mutane mai wa'azi da ya taso zai muku wa'azi jama'a mutane sun ki taruwa amma za a ce fim shi ma yanzu an ce wai faɗakarwa ne shi an ce wai faɗakarwa ne kuma mutane sun yadda amma duk wanda jigun faɗakarwa nan wa'azi za maka ma sai ka biya in za ka yi downloading ne a youtube sai ka biya kana gana an ce free ne ko kai wawa ne in ka yi da cewa free su suke baka data su suka sai maka waya su suke baka service ashe ba free bane kenan bakin god free idan za ka siya ne a cd sai ka biya balas na ce za ka siya online a amazon ko a wane ne dole sai ka biya kudin wannan service amma kuma an yaudare ka an ce faɗakarwa ne kuma daga cikin duk irin abin da ake yi na barna wani abu ne fim ya gyara shi zuwa yanzu sai ma ƙarawa mutuwa aure yaɗuwar ɓarnace-ɓarnace wanne ne aka daina saboda an ga wani fim yayin da su kuma su azi alhamdulillahi sun ci nasara abubuwa dama an gyara yanzu alal akal an ci nasara mata suna yawo da sutura mai kyau an samar da ma da ta alqur'ani masu yin tsayi da sallah irin ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ai an samar kaga ashe masu wa'azi sun ci nasara su duk da ba a sauraron su sai an ga dama kuma a hakan mafi ana sauraron shi ana ci ana kushewa ana malamin nan ya cika tsanani ya zai ce kaza ya za su ce kaza ba kyau kuma duk wannan abin da suke yi fa da kan suke idan aka ce jama'a ku taimaka ka ci duniya yake so da ya ce a taimaka mai in suka dan sa wani abu a roba taimakawan babu dama a ganshi da sabon hula ko sabon takalmi ko ya saka irin rigar su su wanda take sakawa ta yan gayu sai a ce da kuɗin mu ne ba balantana a ganshi da mota o ya shiga uku duk zulubin shi sai an kwashe duka zulubin da ya tara sai mutane sun kwashe cewa kaga irin motar da yake hawa za ka malamu suke ta wannan fama tun da kan abakar gumi a ƙasar nan har zuwa na bayan shi su malam jafar su malam albani su malam hudu cikaji su malam sama'ila idris da duk sauran malaman da suka shuɗe allah ya gafarta musu da na raye da na raye din nan in ka je ka ji irin yadda suke fama da mutane sai abin ya baka tsoro wallahi sai ka je ka tarar da malami ya kai malami ya zauna yana karanta ba sai ka ko mutane ina babu ruwansu ko ba wanda ba abin da mai sai wasu yan tsiraru wato da kamata yayi a ce duk inda ake ganta da addini mutane su yi su yi cunkoso a wajen amma ba za su yi ba in kana son ka ga cunkoson su to a ce za a raba shinkafa ko da rabin rabin kwata ce ko da gwangwani biyu ce za ka ga mata da hijaban su inda ka san taron yan shi'a haka za ka ga su yi cincirundu a wajen wata hatta kari a wajen garin garin turai ne akan shinkafar da ba za ta iya wato ba ta ƙoshin rana ɗaya ba za ta yi ta zubar da mutuncinta ta zubar da mutuncin iyalanta kuma halafa ba ta bukatar wannan shinkafa tana da ita a gidanta dama a ce da gaske mayunwaciya ce tana cikin yunwa ko fatararriya ce sai ka bata wannan uzurin amma wallahi wata mijinta ma ya kawo mata ko kuma ƴaƴanta ko kannan mijinta da ke kula da ita sun taimaka mata iya taimakawa na taɓa buge wata tsohuwa da mota a bizet ban ma taɓa ta ba Allah Allah ya kiyaye ta kawai ta faɗi da kanta saboda tsohuwa ce sosai muka ɗauke ta muka kai ta can wani a ƙarshen gari ne a shi ango can tsugugi wurin wurin da ake ce marafin fayif ɗin shine ko unguwar jaba can ƙarshen zariya ba wallahi gidan ma mota ba ta zuwa inda inda inda wurin yake sai da muka ɗauke ta aka ranga ranga muka mai da ta gida muka je muna ta ba su hakuri aka kira ɗanta da kasu sabon gari ya zo akan mashin ɗin shi mai kyau roba roba ya zo yana kuka ya ce wallahi wallahi malam kaga baiwa Allah nan babu irin abin da ba ma mata yace kaga ɗakin ta tun a lokacin ɗakin ta akwai tare irin wannan nayin gayu yace mun yi mun yi ma ta baran nan amma sai in garewa yace ko ku bannan jibara ko in tsine muku to kaga kuma da da tsoron tsino uwa sai sai ya hakuri mama yace wallahi ta nake goya ta bashin zake ta a a a a kasuwar mata wallahi kuma ya san bara zati ina gadin da kai samu ta gaskiya dan shekarun sun dade zai wuya a ce tana raye yanzu na dade ina tanan abu ah wato ashe masu bara nan da muke ta jin haushin ya ake suke bara a wasu yadda muke jin haushi haka iyalan suke jin haushi ma'ana ba wai dan sun cancanci su bara bane duk abin take bukata ta samu amma ta fi san da yana babiya Allah din to wataƙila akwai irin su da dama a gare suna yawo akwai shi su kaga duk wannan mutuwar zuciyar me yasa saboda abin da ake din ba alheri bane amma idan alheri ne zaka ga mutane sun yi karanci a wurinsa wataƙila wannan saboda Allah ya riga ya tsara sai ya cika wuta da mutane wala qaddara Allah jahannama kaseeran min al-jinn wal ins da dama daga cikin aljanna mutane Allah ya ce ya kira su ne da wuta Allah karka samu daga cikin da ka kira da wuta almuhimmu wannan hadisi yana da matukar ban tsoro ta fuskar ma'anarsa duk da yake isnadin sa shi ma da'ifi ne al-imamu ibn adi ya kawo shi a cikin al-kamil haka baihaqi a cikin shu'abul iman haka al-khatib a cikin tarihin sa da abu nu'aym al-asfahani dukkaninsu sun ruwaito shi sai dai a hadisin yana da shawahid da su ƙara mishi ƙarfi za mu zo su sa a gaba insha Allah bab mala yace ga wani babi kaga ya sa babi haka wato bai faɗi a unwanin ba yana nufin subheading ne wato babi ne a cikin babin da ake magana kaga yanzu yana mana magana akan zikiru ma ma zikira annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yuqbalu la yaqbalu Allahu amala sahibi da'ati to a ciki shine ya ƙara yin wani wato ƙaramin babi حدثنا أبو بكر قال حدثنا يعمر ابن بشر قال حدثنا ابن المبارك قال حدثني منيع حدثني معاوية بن قرة أم أقل بن يسار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان لا تنالهما شفاعتي إمام ظلوم غشوم وآخر غال في الدين مارق منه وانا ديكي حسن لغيره isnadinsa ba shi da matsala wannan ya'mur ibnu bishr al-marwazi fiqa ne sai kuma abdullahi dan mubarak wanda dama wannan ya'mur daga cikin daliba abdullahi dan mubarak ne mashahurai sai kuma wanda ake da matsalan shine wancan mani mani malamai suna da maganganu akan sa ibnu adi yana cewa arju Allah ba'asa bi hakanan kuma wato a kasancewar ɗalibin nasa ibn mubarak wannan ma wani ƙarin ƙarina ce da take nuni zuwa ga cewa abin kamar mai ƙarfi ne da haka malamai suna ganin wannan hasanun ne ga ghairihi wannan isnadin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa rajulani wasu mutane masu wasu halaye guda biyu la tanaluhuma shafa'ati cetona ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a shafa'atul uzma din ba za ta riske su ba su ci more wannan ceto na annabi sallallahu alaihi wasallam ya cece su ya hana su shiga wuta ya kai su aljanna da izinin Allah babu babu sakamako babu ukuba ba imamun zalumun ghashum shugaba macuci shine zalum mai yawan zalunci inna kana zaluman shi ga ta mubalaga kuma da aka ce aqul mai yawan cin abinci aqulun mai shegen cin abinci wanda yake ci fiye da kima to haka zalumun wato mai yin matsanancin zalunci ghashumun wanda yake mai cutar mutanansa azzulmu shine duk wani abu wato aje abu ba inda ya kamata ba shine azzulmu sawa'un dukiyar al'umma ce rabon mukami ne rabon tattalin arziki ne tsare-tsaren dokoki ne a yi su ba yadda ya kamata wannan sunan shi azzulm wal ghashamu shi kuma shi ne tsabar mugunta a ƙibarin mutane su daɗin rayuwa bana ya kamata su a dinga tsananta musu to duk shugaban da ya zama ya da wannan wannan shugaban to ba ruwa annabi da shi ko da liman ne shi da ba ya kamata mu san wannan wa akharu dayan zalim fi dini mai wuce iyaka a addini alghulu shine wato mujawazatul haddi fi kulli shay wuce maka idarawa mariqin minhu mariqun minhu wanda ya fice daga addinin kamar da annabi ya faɗa cewa khawarija suna ficewa daga addini kamar yadda kibiya take ficewa daga kubanta ba a ganin ainihin wato alamarta ta fice fit to haka shi ma wanda yake yin bid'a zai iya ficewa fit daga addini kuma ba ruwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi ranar alkiyama قال حدثنا يعقوب ابن حميد قال حدثنا مروان ابن معاوية وإسماعيل بن عبد الله بن أبي ويس عن كثير ابن عبد الله عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من ابتدع بدعة لا يرضاها الله ورسوله كان عليه مثل أوزار الناس وانا حديثي ما لا يكاوش دقاء يعقوب ابن حميد ابن كاسب المدني بابا malami ne hafizi ne daga cikin malaman hadisi rasuwarsa shekara ta 241 yana da hadisi a cikin Bukhari da Muslim da yake akwai wasu ta tabar za game da shin shi Bukhari ya ambata ko ba shi bane al-Imam Zahabi ya karkata zuwa ga cewa Bukhari ah shi kuma yace daga Marwan ibn Muawiya Abu Abdullah al-Hafiz al-Fazari rasuwarsa shekara ta 193 wa Isma'il ibn Abdullah ibn Abi Uwais su biyun nan suka bashi riwaya an Kathir ibn Abdullah wanda wannan Kathir ibn Abdullah wahin ne malamai suna wahanantar da hadisinsa daga wannan isnadi ne mai rauni saboda kathir ibn abdullahi matruki shi kuma yace daga babansa abdullahi kenan da kakansa daga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yace man ibtada bid'atan wanda ya kirkiro wata bid'a la yarda Allahu wa rasuluhu wacce Allah da manzo ba su yarda da ita ba duk wata bid'a addini Allah ba su yarda ba manzo sallallahu alaihi wasallam bai yarda ba kana alaihi mithlu auzarin nas zai zama akan shi akwai kwatankwacin duka laifukan mutane baya ga al-imamu ibnu abi asim da rawaito wannan hadisi imamu tirmidhi shi ma ya rawaito shi da ibnu majah da yaqub al-fasawi a cikin tarihin sa dukkanin su rawaito shi haka na al-imamu al-baghawi a cikin sharh sunna haka nan ibnu al-waddah a cikin al-bid'u wan nahyu anha dukkanin su rawaito wannan hadisi haka ibnu jawzi abdurrahman ibn jawzi a cikin al-ilal mutanahiya amma ne duka isnadin yana tikewa ne zuwa kathir ibnu abdullahi ta wannan hanyar don haka isnadin mai rauni ne kwarai da gaske qala isma'ilu min asamin nas Ismail dan Abdullahi dan Uwais dan Abi Uwais shi ana shi sai yace mithlu asamin nas kana alaihi mithlu asa ko min asamin nas a maimakon auza asam wato zinuban mutane gabaki ɗayan su za a tattara a dunkula mishi a ainihin wato bashi saboda shi mai bid'a aikin da yake yi barnarsa saboda rashin yadda da cewa barna yake to ta nan ne mai bid'a barnarsa ta girmama akan mai yin sabo in kun tuna mun karanta wannan bahasi a cikin al-istiqama qala dasana isa ibn yunus bab malai ce kuma ga wani babi qala dasana isa ibn yunus abu musa ar-ramli qala dasana damra an ibn shawzab an matarin an shahr ibn haushab an adi an an an ma'adi karib عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخوف ما أخاف عليكم ثلاث رجل قرأ كتاب الله حتى إذا رؤيت عليه بهجته وكان ردعا للإسلام أعاره الله إياه اخترت سيفه فضرب به جاره ورماه بالشرك قلنا يا رسول الله الرامي أحق بها أم المرمي قال الرامي wannan daga Isa ibn Yunus Abu Musa Ar-Ramli Al-Fakhuri ya rasu shekara ta 264 malamin Imam An-Nasa'i ne wannan da Ibn Majah ah shi kuma ce daga Damra Damra yace daga Ibn Shawzab wato Abdullahi dan Shawzab daga Matsar Ibn Tahman mu kiyaye Matsar Ibn Tahman shine matsalar wannan isnadi haka nan kuma malamin sa Shahr Ibn Hawshab shari yana daga cikin malamai da aka yi saɓani da yawa a kansu wasu na ganin a karɓa wasu suna ganin a'a da sauransu an ma'adi karib an mu'adu ibn jabal daga shugaban malamai na musulunci shine malam mu'adu dan jabal sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babban sahabi na annabi sallallahu alaihi wasallama cikin wato fuqahu sahaba yace annabi sallallahu alaihi wasallama yace akhwafu ma akhafu alaikum salam mafi tsananin abin da nake tsorata muku sune ɗayan abubuwa guda uku rajulun qara'a kitaballah ina tsorata muku al'amarin mutumin da ya koyi alqur'ani ya iya shi ya zama makarancin sa hatta idza ru'iyat alaihi bahajatu har sai an fara ganin hasken alqur'ani tare da shi da abin da ake bukata na haske da haskaka qur'ani ta fara bayyana a tare da shi wa kana rid'an lil islami ya zama ya wayi gari ya zama kaman wata katanga ga musulunci a arahullahu iyahu Allah ya arawa musulunci wannan katanga Allah ya taimakawa musulunci da wannan katanga ikhtarada sayfahu sai kawai ya karya takobinsa ma'ana sai ya fice daga cikin al'amarin da yake ciki na addini da karantawa da riko da littafin Allah fa daraba bihi jarahu wa ramahu bi shirki ya fara kashe makwabtansa yana jifansu da shirka yadda kan abin da ya faru da yan boko haram da ɗalibai ne a makaranta hadda da malaminsu suna ta karatun alƙur'ani ana ta alasan barka ana ganin sun zama wata cibiya mai kyau da za su taimaki musulunci kawai ya suka ce kowa kafiri ne wara ma ku bishir ce kowa kafiri ne suka zare makami suka fara kashe mutane wannan ya daga cikin abin da annabi yake tsoratarwa musulmai game da shi me yasa saboda irin wannan fitina tana dadewa ba ta karewa kuma tana yin rassa da yawa tana haifar da bala'o'i mabambanta daga cikin bala'i da ke haifarwa shine za ta sa musulunci mummunan fahimta za ta sa musulmai su zuba da jinin junansu za ta sa abokan gaba abokan adawa su zama sun haƙura ma da yaƙan musulmai sun kyale musulmai su yaƙi kansu kamar yadda duk muke gani isa annabi yake tsoratar musulmai irin wannan bala'i ka zama sila ka zama sanadiyya haifar da wata sabuwar fitina a cikin musulmai ina fata mun gane wannan jama'a mu ji tsoron Allah mu kiyaye irin waɗannan balawoyi yace qulna ya rasulullah sai muka ce ya manzon Allah arrami ahqqu biha amil marmi wannan cewa da yayi wani kafiri ne wani mushriki ne wani jinin shi ya halasta shin wanda aka jefa da wannan muguwar kalmar shi ya fi cancanta da ya zama ya kafirta din ko ko wanda ya jefe shi sai annabi ya ce arrami wanda ke cewa wani kafiri shi fi cancanta da zama kafiri wanda ke cewa musulmai mushrikai ne su su fasikai ne su ba addini suke yi ba shi yafi cancanta da ya zama haka ina fata mun gane wannan hadisi game da muka ambata isnadin shi da rauni saboda raunin sharu dan haushab da kuma wato ɗalibinsa matsar ibn tahman al-imam tabarani ya fitar da shi a cikin mujamul kabir da littafin shi musnad ash-shamiyyin da yaqub ibn al-faswi a cikin tarihin sa dukkanin su sun fitar da shi al-imam al-haythami a cikin majma'uz zawaid da yazo kansa yake cewa a cikin sa akwai shaharu da'ifun lakin yuktabu hadithu wallahu a'lam قال أخبرنا الحسن بن علي قال حدثنا معل بن منصور الرازي قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموال عن ابن موهب عن عمرة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ستة لعنتهم لعنت لعنتهم وكل نبي مجاب المستحل محارم الله والتارك لسنتي wannan hadisi ila yau ta hanyar wato Al-Hasan ibn Ali da muka ji a baya daga Mu'allab ibn Mansur al-Razi Abu Ali babban malami daga cikin malaman fatawa a kasar Bagadaza a zamaninsa shi kuma yace daga Abdurrahman ibn Abil Mawali ana cewa Mawali kuma ana cewa Al-Mawali a cire ya wannan wato Abu Muhammad kenan Al-Madin shi kuma yace daga Ibn Mawhab Mawhib Ibn Mawhab yace shi kuma daga Amra wannan wannan baiwa sorry wannan daliba ta Sayyidatuna Aisha radiyallahu anha ɗaya daga cikin dalibai uku mafiya rike hadisan Aisha kenan an Aisha ta qalat tace Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam uwar mu'mini radiyallahu anha tace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam manzon Allah yace sittatun la'antuhum mutane shida ni annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tsine musu nayi Allah wadare da su wa kullu nabiyyin mujabu duk wani annabi wanda Allah yake amsa addu'arsa suwaye su al-mustahillu maharim Allah ya ambaci guda biyu kawai anan wanda yake halasta abinda Allah ya haramta abu haram ne yace Allah ya halasta riba haram ce yace Allah ya halasta giya haram ce yayi tawili yace Allah ya halasta wato fitiran mata lillibi shine wajibi fita tsirara haram ne yace ba komai su fita duk wanda zai dinga ba mutane irin wannan fatawa tutsi ne ne a gurin Allah sallallahu alaihi wasallam sannan wattariku lisunnati da wanda zai watsi da sunna ya kama bin bid'a kaje anan an ambaci guda biyu cikon sauran kamar da zo a cikin wasu ra'ayoyi su ne azza'idu fi kitabillah wanda zai zo fassara qur'ani ya sa ƙarya a cikin fassara ya ƙara wani abu ko ya canza shi ma Allah annabi ya tsire mushi sannan almukazzibu bil qadri mai ƙarya ta kaddara ba kaddare wanda yake cewa a duk abin da yake yi ba ruwan kowa ba ruwan Allah sannan almutasallitu bil jabarut wanda yake shugabanci ta hanyar karya mutane ta hanyar jijjige mutane ta hanyar rashin imani da fir'aunanci babu tausayi a shugabancin shi wanda yake wannan shi cikin la'anta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu kiyaye duk shugabancin da zaka yi zama jama'a cikin shi akwai tausayi akwai tausayawa akwai kauda kai akwai samu da mutane mafita amma ya zama shugabancin ka kai kullun sai dai ka karya ka rusa ka lalata ka kashe ka sharrada to wannan tsinanne ne abun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan sai kuma wato almustahillu min hurmati itrati wanda yake halasta alfarmar zuriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya ba su mutunci da darajar da ya kamata a ba su nasi ba kenan masu tsinewa wato ahlul baiti wannan ita ma mummunar ɗabi'a ce mummunar aƙida ne mummunan tafarki su ne cikon guda hudun a hadisin tabbatacce ne wannan hadisi ne hasan al-imam tirmidhi ya ruwaito shi haka al-imam at-tabarani a cikin al-mu'jam al-kabir haka al-imam abu abu muhammad ibnu hibban al-busti ibnu hibban shi ma ya fitar da shi da al-imam abu abdullahi al-hakim an-naisaburi dukkan waɗannan malaman sun ruwaito shi ta wannan hanya haka na al-imam abu ja'far al-fahawi a cikin littafin shi mushkilul afar da haka hadisi ya tabbatacce jama'a sai ka daga kallon shin daga cikin waɗannan ababe ko waɗannan ɗabi'u ababen tsinewa a bakin annabi sallallahu alaihi wasallama da bakin dukkanin annabawan Allah wane ne kake sai kai maza ka gyara kana yin bid'a kana halasta haram kana shugabanci da zalunci da cin mutunci da karya wato mutane kana kin ahlul baiti kana ƙaryata kaddara to duk sai kai maza ka tuba shine amfanin ka ji wa'azi قال حدثنا يعقوب ابن حميد قال حدثنا محمد بن فليح عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده قال كنا حول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المسجد فأتاه جبريل عليه السلام بالوحي فتغشى لردائه ثم مكث طويلا حتى سري عنه ثم كشف عنه فإذا هو يعرق عرقا شديدا عرقا شديدا وإذا هو قابض على شيء في يده فقال أيكم يعرف كل ما يخرج من من النخل قالت الأنصار نعم يا رسول الله نعرف كل ما يخرج من النخل قال ما هذه ففتح يده فقالوا هذه نواة قال نواة أي شيء قالوا نواة سنة قال صدقتم جاءكم جبريل عليه السلام يتعهد دينكم لتسلكن سبل من كان قبلكم من قبلكم حذو النعل بالنعل ولتأخذن بمثل أخذهم وإن إن شبر إن شبر فشبر وإن ذراع فذراع وإن باع فباع حتى لو دخلوا في حجر ضب لدخلتم فيه ألا إن بني إسرائيل افترقت على موسى على سبعين فرقة كلها دلالة إلا فرقة واحدة الإسلام وجماعتهم وإنها افترقت على عيسى عليه السلام على إهدى وسبعين فرقة كلها دلالة إلا فرقة الإسلام وجماعته ثم إنكم تفترقون على اثنتين وسبعين فرقة كلها أو كلها دلالة إلا فرقة الإسلام وجماعته وأن إسنادين وأن كشما ضعيف سودا كثير ابن عبد الله بن شعب قال يا كربوش تانيا يعقوب ابن حميد ابن كاسب daga Muhammad ibn Fulayh ibn Sulaiman malamin Imam al-Bukhari da Nasa'i daga Kathir ibn Abdullah shine mai matsala din daga baban shi da kakan shi kakan shi sahabi ne yace kunna haula rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wata rana mun kasance kewaye da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama fa atahu jibril alaihi salam sai jibril Allah ya kara masa aminci yazo bil wahyi ya kawo wahayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fataghasha bi rida'i sai maga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya lullaba da mayafinsa thumma makasa tawilan sannan ya rike cikin wannan lullubi hatta surriya anhu har sai da aka aka sake shi wato aka gama bashi wahayi thumma kashafa anhu sannan sai yayi wannan abin lulluba aka ganshi fa idza huwa ya'raqu arqan shadida sai muka ga yana yin tsananin zuffa wanda ya rufa ne saboda wata kila sanyi kuma amma kuma yana zuffa wai za huwa qabidun ala shay'in fi yadi sai maka kuma ya rike wani abu a hannunsa ya rufe shaka da hannu fa qala yace ayyukum ya'rifu kullama yakhruju minan naql a cikin ku wane ne ya san duk wani abu da ya shafi dabino qalatil ansaru sai ansarawa suka ce nahnu ya rasulullah mu ne muka san dabino harkan musu na'rifu kullama yakhruju minan naql mun san duk wani abu da ke fita daga cikin dabino da dan dabinan da hudarsa da kwallon dabinan da ganyen komai mun san shi mun san sirrin sa mun san amfanin sa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma hadhihi to me wannan sai bude hannunsa amma ta yaro qalu suka ce hadhihi nawat suka ce wannan ai kwallon dabino ne fa qala yace nawatu ayi sana ayi shay'in kwallon mene na dabino na mene qalu nawatu sana suka ce wato kwallon dabine ne wanda yake shekararre qala yace sadaqatun kun yi gaskiya ja'akum jibrilu alaihi salam yata'ahadu dinakum jibrilu yazo yana ainihin kokarin ya kawo muku bayani game da addinin ku wanda zai muku amfani la taslukunna subala subula man kana qablakum man qablakum hakika ya gaya mun cewa za ku bi tafarkin waɗanda suka gabace ku hazwan na'ali bin na'ali za ku bi su inda suka sa kafa kuma za ku sa kafa wala ta'khudunna bimithli akhadhi kuma za ku yi riko da al'adu da dabi'u da salan rayuwa da salan addini irin nasu annabi ya ce wa in in shibrun fa shibrun inda suka taka taki daya kuma za ku taka taki daya wa in zira'un fa zira'un inda suka taka zira'i guda kuma za ku taka zira'i guda wa in ba'un fa ba'un inda kuka suka fada fage guda kuma za ku fada fage guda hatta law dakalu fi hujri babbin da za su taka su tafi su shiga cikin ramun damo da dakhaltum fi kuma sai kun shiga ala ce ku tsaya ku ji inna bani isra'ila iftaraqat ala musa ala 70 firqa banu isra'ila sun rarrabe ma annabi musa suka zama kungiya 70 kulliha domin badali ne akan firqatin kulliha dalalatun dukkaninsu bata ne illa firqatun wahida in banda kwaya daya al-islamu wa jama'atuhum musulunci da al'ummar da suka riko da shi wa inna hatarqat ala isa kuma lalle su bani isra'ila sun rarrabe wa annabi isa alaihi salam ala ihda wa sab'ina firqa gida 71 kulliha dalala dukkaninsu bata ne illa firqatul islami wa jama'atuhum in banda musulunci da taron jama'a summa innakum sannan ku kuma wannan al'umma tawa taftariquna ala 72 firqa za ku zo ku rabu gida 72 kulliha dalalatun illa firqatul islami wa jama'ati mun banda wanda suke musulunci da jama'a su duka sauran batani zamu zo can gaba zai mana magana akan waɗannan hadisan ahadisu iftiraqil umma zai kawo su da yawa da yawa da lafuza daban-daban mun je cewa insha Allah za mu yi musu iya abin da ya sawaka na sharhi da bayani gurgurdan hali mai ake nufi da su in Allah ya kai bai da muka ambata wannan hadisi isnadin shi wato da'ifi al-Imam Tabarani ya ruwaito shi hakanan kuma wato at-Tirmidhi ya inganta wani sashe na shi akwai abin da yake a cikin hadisin suna da tabbaci suna da asali an batun rabuwa al'umma zuwa gida-gida da sauransu da batun ainihin wato bin Yahudawa da Kiristoci da koyi da su duk wannan hadisai sun zo ta wasu hanyoyi tabbatattu da haka wannan zai zama hasanun ne fi shawahid kenan insha Allah babu wani abu da aka mata hadisin wanda bai da wata shaida in banda wancan batun zuwa da nawat din da makamanci haka daka batun rarrabuwa al'umma abu ne tabbatacce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata haka nan batun koyi da kafirai abu ne tabbatacce karin da aka yi shine cewa inda suka yi kadan sai ga mu ma sai mu yi karan inda suka yi da yawa sai mu yi da yawa da sauransu kamar yadda na ambata a wani karatu da muka yi ran cewa asalin mutane da suka kawo maulidi su wasu cewa su kawo mai hujjawa ba sa tunanin dama addini suke sun kawo shi ne suka ce saboda ana yin na annabi isa ya kamata a yi na annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kaga su zuba da asalin hujjar su da haka duk wanda zai yi musu hujja daga baya yana yi ne a madadin kanshi ba madadin kansu su ba sa buƙatar wata hujja dan ba su ce addini bane asla suna ganin ya dace tajmil ne ya dace haka duk bidiyoyi dama suke farawa da tunanin aiko kaza ya kamata a yi shi zai ƙara wa addinin nan karmashi zai ƙara mashi armashi zai sa yi kyau sai a fara daga baya kuma sai zama tutuna Allah shi kyauta zaka mun je can insha Allah babukan dake magana akan wato iftiraqul umma zamu ji tsare tsaren bayanai akai insha Allah qala dasana abu umair ibn an-nahas qala dasana damra an ibn shawzab an abi imran qala laita shi'ri ayu shay'in alima rabbuna min ahli al-ahwa'i hina awjaba lahumun nar wannan kuma daga abu umair ibn an-nahas shine isa ibn muhammad ibn ishaqa ابن النحاس الإمام أبو داود النسائي سنتد حديث نساء قال حدثنا ضمرة هو ابن ربيعة دقى ابن شوضب هو محمد آآ آآ بن عبد الله بن شوضب عن أبي عمران دقى أبو عمران قال يتي ليت شئن يتي كيتونا ناكاس فهمت أي شيء علم ربنا من أهل الأهواء ويمي الله يسني نأتكي إلم الله game da ‘yan bid'a shi na aujaba lahumun nar me yasa Allah ya ce ƴan bid'a ƴan wuta ne akwai abin da Allah ya gani ya ce ƴan bid'a ba zai yafe musu ba ba zai ba su kai labari ba ba zai ba su tuba ba sai ya ainihin wato a a haramta musu samun nasara ya haramta musu tsira saboda sharri da munin da ke cikin bid'a to kaga kamar da muka ambata darasin ne ga wata jama'a wannan hadarin da sharrin yana nuni zuwa ga lalle wajibi ne musulmi ya tsaya ya san bid'a dan ya guje mata saboda wannan tana iya ta wargaza mishi duk wani tsari tana iya ta halaka shi haka wajibi ne ya santa me yasa ake cewa lokacin da aka zo aka ce corona ta zo lalle ai ta kamfen a ga mutane saboda an ji tsoranta an firgita da ita ko saboda ana ganin wata annabi mai cuta ce za ta kawo matsala to duk abin da ake jin tsoron cewa zai haifar da matsala matsalar nan kuma mummuna wajibi ne a tsaya a fahimce shi a nakalce shi don atin da ya magani shi to bid'a tana da wannan shi'umcin mummunan abu ne fitina ce bala'i za ta haifar da ɗaiɗaicewar addinin musulunci za ta haifar da wato lalacewar makoma ga masu aikata ta da haka za ga malamai suka kai matuƙa wajen ƙoƙarin bayanin ta sa imamu shatibi a cikin al-islam bis sunna sibun wadda da aka ambata a cikin al-bid'u wan nahyu anha sa abu shama a cikin al-ba'i ala inkaril bid'i wal hawadith ga sunan littafai daban-daban da malamai suka yi kawami su da ƙanana da manya na bid'a mawsu'atu na bayani akan bid'a da littafai ƙanana laccoci rubuce-rubuce muhadarori da makamantansu a shekul albani muhammad nasiruddin rahmatullahi alaihi da ya zo a cikin littafinsa ahkamul jana'is a can ƙarshe sai yake ƙirga wasu wato khasa'is da yake cewa ina ganin bid'a da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bata ce kuma yayi hani da a shiga tafarkinta ana iya gane ta da waɗannan siffofin sai kawo su muhimman qawaid wanda zaka zaka yaba da ƙwarewar wannan babban malami wajen iya wannan tantancewa daga cikin su yake cewa kullu ma khalafa sunnata min al-aqwali wal af'ali wal i'tiqadat duk abin da ya saba wa sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam magana da aiki da abin da mutum ya kudirci al-misali cewa qur'ani halitta ne kaga magana ne ya saba wa sunna to bid'a ne cewa sahabbai sun bata addini sun yi zalunci kaga magana ce amma ta saba wa sunna ko to bid'a ce min al-aqwal sannan ya ce wal af'al da ayyuka kamar yanzu aikin nan da ake na maulidi kamar sallah irin salatul raga'i kamar ire-iren su kamar tangimi kaga aiki aikin yin wannan karatu da irin wannan lallan kwaimuriya yace wal itikadat da kuma ababan da ake kudircewa a zuciya irin aqidu na yan bid'a mu'tazila khawarija shi'a jahmiya duk waɗannan aqidin yace dukka abinda mutum ya kudurce ya saba wa sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to bid'a ce zata yake ka wuta ya kai musulmi kuma wannan shine asalin mahallin karatun bid'o'i na na cikin aqida karkare na ta karka yadda a sa maka wata aqida cewa ga wani wali wanda ranar alkiyama shi yana da wata alfarma ta musamman da zai zo cikin altaran alkiyama kawai kwashi mutane ya tafi da su kaga wannan mura akida ce bid'a ce ko a ce ga wani salati ko wata addu'a wanda an karanta kafa daya kamar an karanta alqur'ani 60 kaga wannan mugu akida ce bata ce ko a ce ga wasu mutane suna la'antan wasu manyan bayin Allah cikin sahabbai kuma sun kudurce waɗannan sahabban ma ƴan wuta ne wannan mugu akida ce kar ka saki a sama ka akida irin ta Shi'a Rafida ko akida irin ta tafarkin sufaye ƴan baya waɗannan na tijjaniya da ƙadiriya da makamantarsu karkai daga bisu domin munanan aƙidu ne waɗanda suke a matsayin bid'a me yasa ake maka hani da waɗannan bid'o'i saboda za su iya halaka ka kaga dai mun ji tuba da zaka yi wa zinubai ba dole Allah ya karba ba sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba zai cece ka ba sannan wannan aikin da kake yi na bid'ar ba a so sauran ayyukan kamar Allah baya so kaga ashe waɗannan haɗuran da ake fama da su a cikin wannan abin to mutum ba ba kamata ya an faɗa ya fara ta da kufa baki ba ce an hana su yin kaza wallahi sai sun yi su kaza su kaza sai ka kalli abin da ke ciki na nasihar da ake maka allazina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana kazan cikin masu jin rance sai su bi abu mafi kyau daga cikin sa wannan sai sa sai ka tsira sai ka dace babu shakka bid'a mummunar barna ce ashe kulabani ya ci gaba da cewa kullu ma ulsika bil ibadati wa kana min adatil kufar da abin da aka zo aka jona shi da addini da aka waiwa sai ga al'adar kafirai ne kafirai ne suke yin irin shi irin wannan bukukuwa da ake irin wannan tsare-tsaren addini da ake wanda sun yi daidai irin na nasara to wannan ma shi ma bid'a ne sannan yake cewa kullu ibadatin lam ta'ti kayfiyatuha illa fi hadithin da'ifin aw mawdu' sai a ce abu kaza ibada ne addini ne sai a laluba a nemi dalilin yinsa sai zan babu dalili sai hadisi mai rauni ko hadisi na ƙarya hadisi ne mai rauni ya ce a yi wannan irin ibada irin su ga sunan suna yawo da yawa a cikin mutane ka ji wata ibada ka rasa kanta hadisi ne na ƙarya ya ce a yi ta wannan irin ibada ita ma bid'a ne mumarasarta sannan yake cewa kullu mas ma qala bi istihbabil ulama ko kullu ma mastahabba mastahabbahu ulama wala dalila alayhi fi sunnah fi sunna abinda za a tarar malamai ne kawai suka ce yana da kyau su malamai su kadai suka ce yana da kyau amma Allah bai ce ba annabi bai ce ba malamai ne kawai wani malami ya bugi kirji ya ce abu kaza mustahabi Allah ya ji kan al-Imam Sufi da Ibn Hajar sai daga cikin malamai na kan gaba da suka ce maulidi mustahabi suka ce ba komai ana iya Sufi har risala yayi har guda biyu ina ganin bari mu saurara a nan insha Allah jama'a saboda na ga waɗannan masu ajin sun zo a suna mana kora da haligo subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi